الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا رب عدت إلى رهابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحج غناك مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وأسوتنا ومرشدنا ومربينا ومعلمنا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله والله ما خلق الإله ولا بر بشرا يرى بين الورى كمحمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي الله زاد محمدا تفضيلا وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء صدق آمن صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله فإنها والله لوصية الله للأولين وللآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله فبتقوى الله عز وجل يجعل الله لعباده يجعل الله لعباده الفرقان ما يفرقون به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها المسلمون اعلموا أن طريق, طريق اختيار الإمام في دين الإسلام أو في الشريعة الإسلامية إنما هي طرق ثلاثة لا رابع لهن وهذه الطرق هي طرق نصب الإمام لرئاسة الدولة أو لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم في مهمته التي أرسله الله عز وجل بها في الخلق أجمعين فالخليفة يتم اختياره ويتم نصبه في الدين عن ثلاث طرق الطريق الأول وهو طريق الشورى والثاني طريق التغليب والثالث طريق التعيين فهذه الطرق هي الطرق المعروفة التي بها تم نصب الإمام في الشريعة الإسلامية على مدى التاريخ وعلى, مد وعلى مر التاريخ وأما الآن فقد تغيرت الأمور تغيرت الأمور في الأماكن والأزمان مع أن الزمان زمان نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فإن الزمان هو الزمان ولكننا تغيرنا نحن الآن صرنا ننصب الإمام أو الرئيس الذي يتولى رئاسة الدولة عبر انتخابات تجرى وهذه الانتخابات انما جاء بها الديمقراطيه والديمقراطيون فهذا الطريق يختلف تماما عن الطرق المعروفه ومع ما في الديمقراطيه بالنظر اليها كليه يمكن القول بعدم جواز ذلك الا ان اتخاذ اخف الضررين واجب فإنما يجوز الإسهام يجوز الإسهام في انتخابات الرئاسية على باب الضرورة والضرورات تبيح المحظورات وإلا فإنه يحرم على المسلم أن يختار إماما ليحكم بغير ما أنزل الله قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولذلك عباد الله نذكر إخواننا من هذا الباب نذكرهم على أن يتقوا الله عز وجل أن يتقوا الله تبارك وتعالى في إجراء هذه الانتخابات ولا يميلون مع الأموال ولا مع الأهواء ولا مع الآراء ولا ينظرون إلى الأقرباء وإنما ينظرون إلى الأولى والأقرب إلى الصلاة كيف يسع المسلم انتخاب رئيس دولة بمقابلة مال يعطى أو منفعة مع علمه التام بأن الله عز وجل سيسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه اتقوا الله عباد الله فإنه لا يجوز ذلك بأية حال وعلى من قال بجوازه الدليل فإن الأدلة تدل على خلاف هذا القول أيها المسلمون عباد الله الصدق الصدق مع الله ولا تميلوا مع كل ريح وتتبعوا كل ناعق فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها المسلمون اشتغلوا اشتغلوا بالمقيد ولا تشتغلوا بالقيد اشتغل بمن قيدك ولا تشتغل بالقيد فإن الاشتغال بالقيد مع العلم بمن قيد من السفاهة فإن الله هو الملك وهو المالك مالك الملك كما قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير فقد قال احد السابقين لتلميذه كيف تعمل اذا سول لك الشيطان قال اكابده واجاهده واحاربه حتى يذهب عني قال فإن رجع فكيف تعمل قال أجاهده مرة أخرى قال فإن رجع قال أجاهده مرة أخرى قال فقد طولت الأمر أرأيت إن مررت بطريق فمنعك كلب كلب لغنم عن العبور عن هذا الطريق ماذا ستصنع قال أكابده وأعالجه وأحاول أن أطرده عن نفسي قال فإن رجع إليك مرة أخرى قال أكابده أيضا مرة أخرى فقال قد طولت فاشتغل بصاحب الغنم يمنع كلبه عنك ويمسك أيها المسلمون إنه ينبغي أن نكثر من الدعاء نكثر من الدعاء من مالك الملك ندعو الله عز وجل فإن الملك بيد الله يعطيه من يشاء عساه أن يختار لنا من هو أقرب إلى الصلاح بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ونبيه وصفيه وخيرته من بين الورى اجمعين بلغ العلا بكماله فاق الورى بجلاله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون أيها المسلمون اتقوا الله نوجه رسالة إلى هؤلاء المرشحين الذين رشحوا أنفسهم في انتخابات الرئاسية على أن يتقوا الله عز وجل فينا اتقوا الله فينا واعلموا أن الله عز وجل سائلكم عما كنتم تعملون رأيتك فيما يعمل الناس تنظر رأيتك فيما يعمل الناس تنظر ورأسك من ماء الخطيئة يقطر تواري بجدران البيوت عن الورى ولم تخش عين الله فالله ينظر أيها المسلمون نذكركم بهذا الحال ونذكر هؤلاء الإخوة بهذه الحالة الذين تقدموا ورشحوا أنفسهم لرئاسة الدولة حيث يجولون ويسولون بين منطقة وأخرى من مناطق النيجر ويظهرون الصلاح والمواعيد الخلابة فنرجو ألا تكون تلك المواعيد إنما هي فقط مواعيد عرقوب فاسمعوا إلى ما يقوله ربكم تبارك وتعالى اسمعوا إلى ما يقول خالقكم عز وجل ومحاسبكم عن صغير وكبير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم يا رب العالمين اللهم اهد أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اهدهم إلى أقوم السبل بكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا جابر كل كسير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير وأنت على كل شيء قدير bayan haka 'yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da jinjina da tari a gare shi da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta yi bayani a kan tunatar da mu cewa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah cikin dukkanin al'amuranmu mu sani jin tsoron Allah shine wasiyar da Allah ya yi ma kowa da kowa wasiyar da Allah ya yi ma na farko ya yi ma na ƙarshe ya ce haƙiƙa mun yi ma waɗanda aka ba littahi gabaninku wasiya kuma kuma mun yi maku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah saboda haka mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah ya mu bayun Allah mu sani cewa a tsari na musulunci ana zaben shugaba ne wanda zai shugabanci al'umma na ƙasa ko kuma halifa wanda zai maye gurbin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam a wajen gudanar da tsare-tsare a bisa bilbishin wannan duniya ta Allah kamar yadda Allah yake so, to zaben shi yana tabbatuwa ne a musulunce ta hanyoyi guda uku. Cikin hanyoyi uku, kowace irin hanya mutum ya bi ya zama shugaba, to shi ne shugaba a musulunce ba a demokarasance ba. don haka hanya ta farko ana tabbatar da shugaba a musulunci ta hanyar shura a sami masu ilimi masana waɗanda suke ma'abuta ra'ayi ba a ce kowa da kowa bai zo ya tulla da sakarai da karuwa da munahiki da ɓarawo da zindiki da mutumin banza kowa zo ya zaɓa ba haka ba ne musulunci tsari gare shi musulunci akwai gwaninta cikin shi domin tsari ne na ubangiji ba na ɗan adam ba ana zaben waɗanda suke masana manyan masu ilimi kuma masana al'amurra na yau da gobe a cikin al'umma su ake zaɓe idan aka tantance su sai su je su gawa yadda ce su naɗa ko da baya so sai a lallashe shi idan ana ganin cewa zai zama alkhairi ga al'umma wannan hanya ta farko kenan daga cikin hanyoyi wanda musulunci ya tanada a wajen naɗa shugaba hanyar shura akwai munafikan mutane wanda suke hada shura da demokarasi suna cewa ai shura da demokarasi duk iri ɗaya ne in juwa shura ta yi gabas demokarasi ta yi yamma babu haɗi kwata-kwata tsakanin wato shura wadda Allah ya ambace ta cikin alkur'ani shi da demokarasi wato wadda su jan jakwar suka kawo babu haɗi kwata-kwata don haka wannan ita ce hanya ta farko hanya ta biyu shugaba yana tabbatuwa a matsayin shugaba ta hanyar wato ayyana shi shugaban da yake mulki sai ya nada wani kami ya kauko kamin ajalin shi ya zo ya ce bayan wucewa ta wana na zaɓar muku saboda ina ganin yana da manuhohi masu kyau irin nawa shi ma ba tare da son zuciya ba ba wai irin yanzu yadda wasu sarakuna suke yi ba in ya wuce a bar shi koma da irin ɗani ba haka bane ba wannan ta'ayinin shi shugaban da yake mulki shine zai ayyana wani cikin al'umma ba wai wanda yake da alaka ta jini da shi ba wani wanda yake tsammanin mutumin kirki ne zai iya kawo ma al'umma gyara da ci gaba yana kwaɗayin wato abin da zai kawo ci gaba ga al'umma shi wannan shugaban na kwarai wanda yake bisa sai ya wasiya cewa idan na wucewa da nake son a bari wannan ya tabbata da zarar shugaba ya nuna wani ya ce shine a bayan shi a musulunce wannan shugaba ya zama shine shugaba wanda zai shugabanci ya zama shine shugaba ba sai an zaɓe shi ba ko wani ya ce bai yarda ba ko ya yarda ko an yi kokowa ko an yi kashe-kashela hanya ta uku daga cikin hanyoyi waɗanda shugaba yake tabbatuwa a musulunce akwai hanya ta wato ƙwata da ƙarhi musulmi suna zaman lahiya musulunci ya sanya dokokin cewa idan musulmai na zaune tare da shugabansu wani ya zo yana sanya kwaci shugabancin to a taron ma wanda yake sanya kwata a kashe shi haka musulunci ya ce amma idan aka kasa kashe shi aka kasa rinjaye akan shi har shi ya yi rinjaye akan mutane har ya tunkuɗe shugaban ya kwata to yanzu kuma sai a ce mashi sami ina wa fana saboda tsari na musulunci da kuma kiyaye jinanan al'umma idan shugaban ya yi rinjayi ya kwata da ƙarihi na takobi to musulunci kuma ya yarda a yi mai ɗa'a ko ma yaya yake da zaran ya riga zama domin idan ba a mai ɗa'a ba za a zubar da rayuka na bayan Allah da dama to shi yasa sai zamana idan ya riga ya kwata da ƙarhi to miƙa wuya ake a sallama mashi wa'annan hanyoyin guda uku su ne wanda a tarihi na addinin musulunci hanyoyin da aka yi naɗe-naɗen shugabanni hanyoyi a tarihi na musulunci wanda shugabanni suka karɓi shugabanci kuma dukkanin musulmi masana da manyan malamai tun daga lokacin sahabbai har zuwa lokacin da aka kihar da daular musulunci tun daga lokacin dukkanin waɗannan malaman sun yarda da waɗannan hanyoyin babu wanda ya ja in ja don haka waɗannan su ne hanyoyi guda uku wanda ake kafa shugaba a musulunce amma zamani yana canzawa al'amurra suna canzawa duk da kasancewar zamanin da shi ne zamanin ‘yan zamanin ne suke canzawa na haka sai ya zamana yau da gobe tasa wato wani tsari da ake ce ma demokarasi ya lallabo ya kutso cikin duniya ya kutsa kai cikin kowane yanki a duniyan nan kuma ana taɓa mai ma'abutanci suna jinjina mai suna ganin shine mahihicin tsari shi kuma demokarasi ba komi yake nihi ba dunkulallen ma'anan shi takaitacciya shi ne kawai 'yan ƙasa su mulki kansu da kansu ina ma demokarasi bai da wata ma'ana ban da wannan duk wanda zai yayata demokarasi iya kurin shi da abin da yake faɗi da kuma ƙaryar da suke yayatawa shine cewa 'yan ƙasa su za su yi mulki da kansu su za su ma'ana shugaba shi kamar hoto dai ne za a naɗa shi amma yaya za a gudanar da tsarin mulkin sai yadda 'yan ƙasa suke su kaga inda demokarasi gaskiya ce da yanzu Nijar shari'ar musulunci ake domin musulman Nijar gomiya tara da tara dugo tara duk musulmi ne amma kuma gashi saboda demokarasi karya ce a duniya tun da aka kawo demokarasi tun da kafirai suka tuno tsarin demokarasi suka kawo a duniya har zuwa yau babu wata ƙasa da ta taɓa demokarasi ta gaskiya babu ita hatta kasar da ta fi kowace ƙasa kuri da kirari cewa ita ƙasar demokarasi ce kamar ƙasar faransa ƙarya banza da wahi take yi abubuwan da suke faruwa cikin 'yan kwanakan nan suna tabbatar da cewa babu maciya amana wanda wato suka yi watsi da abin da suke ce ma demokarasin irinsu dama ba a taɓa yi ba in ma baka da aikin yi je ka ɗora wato sabbatu da ɓaɓatu da neman sai an yi demokarasi ta gaskiya ai na ka taɓa yin ita kanta demokarasin gaskiya ce balle a yi ta gaskiya a yaushe za a ce su 'yan ƙasa su ne za su yi mulki da kansu su za su tsara dokoki na mulki abinda suke so su za a masu jagoranci wannan shine fasarar demokarasi don haka tsarin demokarasi wajen kafa shugaba da tsarin musulunci an sha bamban an yi hannun riga babu wata ranar da za su haɗe ko su gani an sha bamban domin a tsarin musulunci dokoki da zartarwa duka na Allah ne inul hukumu illa lillah Allah shi yake da hukunci shi yake da tsara hukunce-hukunce ba wai 'yan ƙasa ba a tsarin musulunci da wani ma yana ganin cewa 'yan ƙasa su tsara da 'yan ƙasa sun yarda su su suke tarayya da Allah wajen tsara hukunci to gaba ɗaya abin ya zama wato kai tsaye in mutum ya imani da haka daidai ne yana ridda da haka demokarasi ba wani abu bane wanda yake da alaka da musulunci balle ka taɓa mai ga cewa abin daidai ne abu na gaba shine faɗakarwa game da zaben nan da yake tunkararwa wanda a kan shi muke ta bayani kwanakin nan wannan zaben da za a yi na shugabanni da sauran na ƙasa gare su muna tunatar da mutane akan cewa su yi kaza kar su yi kaza ba dan yarda ba ɗari basu ɗari ko kuma dan cewa Allah ne ya ce a yi irin wannan zaben a'a ba don haka ba domin saboda neman a samu sassabci da sauƙi domin saboda mutane su samu sauƙi akan matsaloli da wahalhalun da suke a kai yasa muke faɗakar da mutane bayan ana faɗakar da mutane bane kan cewa shi wannan zaben na jefa ƙuri'a daga ƙur'ani ya zo ko daga hadisi babu alaƙa kwata-kwata bana akwai malamai wanda suke ganin cewa haramun ne musulmi ya jefa ƙuri'a a ƙalƙashin demokarasi domin kuma fatawansu gaskiya ne wallahi gaskiya ne domin abin da suka tabbatar cewa musulmin da ya tafi ya jefa ƙuri'a ba wai shugaba ba ko ɗan majalisa ka zaɓa wanda zai je zauna a asambile suna tsara dokokin da za a yi ma mutane ko shi ka zaɓa yanzu kamar ka zaɓi abokin tarayya Allah ne ka ce kai na zaɓe ka ka kai tarayya da Allah wajen shirya dokoki a yi watsi da na Allah ku kama mu naku min yadda da kai kai mai gaskiya ne ku je ku tattauna abin da kuka ya dace ku kawo mu yi watsi da na Allah haka ke nihi in ka zaɓe wani ka zaɓe shi kana nihin na goyi bayan ka ɗari bisa ɗari ka je ka zama kishiyan Allah don haka abin yana da hatsari kwarai amma innama wannan malaman da suka yi wannan fatawai maganganunsu gaskiya ne sun gina fatawansu kan ayoyi da hadisai domin demokarasi ba uwa addinin musulunci ba ce amma an samu wasu malaman wanda suka ga cewa ana iya faɗakar da mutane babi na larura domin malaman figo suna da ƙa'ida haɗaɗɗiya da suka ce har kullum larura tana halatta abin da haram ne amma haram ɗin tana nan matsayinta na haram bisa kan larura sai ka maida ta halal lokacin da larura ta gushe babu larura to kuma ta dawo matsayinta na haram da haka babi na larura babi na larura ga wanda yake ganin zai je ya yi zaɓe to muke tunatar da shi cewa idan larura ya ɗauka larura ce za ta sa ya je ya je haƙuri a dan ya zaɓi wani da zai je ya yi gogayya da Allah da hukunce-hukuncen Allah to ka zaɓi mai ɗan dama-dama kar kuma wato matsalai ta ma yawa san zuciya akan san zuciya saba ma Allah akan saba ma Allah ya zama na tun tashin harko dama ka kashe kayanka daga gaban Allah sannan kuma sai ka tai ka ƙara goyon bayan wato wani azzalimi wanda kai duk wasu rukunai da shika-shikai na zalimcin shi sun bayyana gaban idonka amma watakila ya cika ma aljihu zai ka ce ai ba komi mu wannan tun da dai mun samu to alhamdulillah kar ya zamana kaha in ci kanka kai neman inda za a baka sabulin dala ashirin kake yi don a baka ka tafi ka jefa ƙuri'anka a kan cewa ka goyi bayan wannan kare ne jaki ne aladai ne mutum ne oho bai dame ka ba dole ne ka zamo mai hankali a matsayinka na musulmi idan larura ta sa za ka tafiya ka tulla ƙuri'a to kuma dole ne kamar yadda a can baya na faɗakar cewa akwai hadisi ƙarara wanda ya ce duk mutumin da ya zaɓi wani a bisa wani matsayi ko shugabanci tare da cewa ya san akwai wanda ya hishi cancanta to wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci annabin Allah ya ha'inci masu imani da zaran ka san akwai wane ya hi cancanta i tabbas in jan cancanta na san wane ya hi cancanta to amma amma mi ba ka da bakin magana da zaran kana da tabbas wani ya fi cancanta kai a wajenka kuma ka je ka zaɓi wani to ka ha'inci Allah ka ha'inci annabin Allah ka ha'inci masu imani ba uzuri ba ne ka ce ba ni yayi ko shi ya mana hidima ko shi muke tare da shi ko ɗana ne ko ɗan gidanmu ne ko makwabcinmu ne wannan ba uzuri ba ne a wajenka uzuri shine shin kana tunanin mutum ne wanda yake tare da gaskiya kana tunanin matsalar da al'umma suke ciki da wahalhalun da suke ciki za su samu sauƙi ta hanyar shi shin kana tunanin idan tunaninka ya baka haka zai tulla mashi ba mamaki idan Allah ya karɓi uzurinka na larura abin ya zo maka da sauƙi amma da zaran cewa baka yi da gamsuwa ba ɗari basu ɗari bal a zuciyanka ka sani cewa wane ya fi zama na ƙwarai amma dai bai da kuɗi bai rarraba ba wane ya fi zama na kirki amma bai kai karto-karto na sabili ba bai ba da atanwa ba amma ya fi zama na kirki tabbas ka sani sannan ka karkata tare da karkatacce albishirinka da babbar karkata da za sami ka rana alkiyama babu wani uzuri ga musulmi ya miƙa hannun shi ya karɓi kyautar wani sannan ya ce ai na ci bulus ka ci bilis a ina ka ci bilis babu uzuri ga wani musulmi da wani ɗan siyasa da yake takara yake neman shugabanci zai zo ya baka kyauta sai ka karɓa ka canye sannan ka ce wai ai kai kai kai dai zaka je ka zaɓi na kwarai ka ci haram wanda kuma ya ce ma ka ci halal ya jawo dalili ya kawo dalili ka ci haram kuma sai Allah ya ma hisabi a kan shi tsakaninka da shi wanda ka ci mai haƙƙin shi akwai ta yaushe ma kana matsayin mutumin kirki mai wankakkar zuciya za ka miƙa hannunka ai wanda ya miƙe hannun shi to bai da damar ya miƙe ƙawahuwan shi wani shugaba ya taɓa shigowa a makarantar wani malami malamin yana cikin ba da karatu kawai sai tar da shugaban ya miƙe ƙawahuwan shi yana darasi to dama malamin yana labarin wannan shugaban azzalimi ne mugu ne fasiki mai cuta ma al'umma ko da ya tunkaro tare da gayyar jama'a shi ko dago kai malamin bai yi ba ya kalle shi yana sanar da kuma kowa ya shigo ƙahuwan shi da suke miƙe sai an tsallaka su a wuce ko ya janye su bai janye su ba shugaban ya zo ya juya yana tunkarawa ko da ya gama malamin bai damu da shi ba sai bakin ciki ya kulle shi amma sai ya huske ya yi kamar bai damu ba ya nuna kamar bai damu ba da wannan ya koma gehe ya ɗan zauna ya saurara kaɗan jim kaɗan kuma ya tashi ko Allah kiyaye hanya malamin bai ce mai bace gaba da darasin shi shugaban yana tahiya gida kawai sai ya dauko akwatin kuɗi ya kullo ya ce aje a kai ma malam wani yana can yana darasi ko da aka sallamo aka kawo mashi aka miƙa mai aka ce in ji shugaba wani sai ce ka maida mai tsiye shi ka ce mashi wanda yake miƙe kahuwan shi yanda ya ga dama kuma bai miƙa hannun shi ya karɓi kyauta kenan wanda zai miƙe ƙahuwan shi yanda ya ga dama yana miƙa hannun shi kuma ya karɓi kyauta ba zai yi ba in ka miƙa hannunka ka karɓi kyauta to ƙarya ne kuma ka miƙe ƙahuwanka yanda kake so saboda haka mu sani ya mu bayan Allah babu babu wani dalili bal ayoyin Qur'ani gaba ɗaya sun haramta cin dukiya ta hanyar cuta da zalunci Allah ne da kanshi yace ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ci dukiyoyin junanku ta hanyar cuta da ƙarya yau in wani ɗan siyasa ya zo ya baka dukiya sai ka karɓa ka canyi ka ce ku ƙale shi munahikin Allah ai ba shi zan saba ba ai kai ne munahikin Allah in kuma shi ma tabbata haka nan ne to bi aka samu kenan don haka kai da zaka karɓa a matsayin ka san baka yarda da shi ba ya baka bar mai ce shi yaushe kake da yancin ka yi yanda kake so alhali duk wanda ya zo zai yi yanda yake so da kai don haka da zaran ka karɓa cin dukiyar nan babu wani dalili wallahi wanda ya hadisin annabi muhammadu sallan sallam ya tabbatar da cewa cikin abubuwa wanda sai an tambayi ɗan adam a kansu bai gusawa daga gaban allah ya ce akwai dukiyar shi wa an malihi min ayin da ka tasabahu wa fi ma an dukiya sai an tambaye ka ina ka samo sannan kuma ina ka kashe kai baka jin kunya alkiyama Allah kira ka tambaye ka ina ka samu jikka guda ka ce wani dan siyasa ya baka akan mi ya baka a tsaya ma nan kadai shi ya baka shi kadai ba ishe ka bala'i ba da tashin hankali in kana da hankali amma yaushe mutum zai yi kwance ya ce wai zai iya cin dukiyar 'yan siyasa in ya caye ba komi dama dukiyar mu ce ta ƙasa taku ta ƙasa a yana kaga taku ce ta ƙasa don haka wannan ko banza dai ka san ha'inci kai kuma shi wanda zai baka dukiya da zaka zo ka ce to tsakani na da Allah ba zan zabe ka ba in kana bani ka bani ya baka kenan ya baka ne saboda wata, wata manuha sai ka karba kuma ka ce ba za ka zabe shi ba ka ci amana shi kuma akwai shari'a tsakaninka da shi kuma wannan dukiyar ka sani tana cikin dukiyar da wallahi tallahi sai an tambaye ka ina ka samo ta kuma ina ka kashe ta yaushe kana matsayin wato dan ƙasa dan Niger wanda yake kalkashin tsari na demokarasi wanda yana fama yana takan shi yaya za ya yi ya kare makan shi duka amma kuma har yanzu sai ya manta da wasu matsaloli da dama wanda sun yi karhin wannan ɗan ƙanƙanan abin wanda yake kallo na sha faɗi cewa idan musulmi ba su tsaya ba suka yi abin da ya dace suka yi gaskiya tare da Allah wata rana sallah sai ta gagare su an idan yana mana baka da gaskiya kai kanka macuci ne to yasha kake son gaskiya kai kanka babu gaskiya tattare da kai cikin al'amuranka babu gaskiya ƙarya da cuwa-cuwa kai dai kawai bawan ciki ne duk ma yanda za a yi da kai in ma kashe ka za a yi a nike ka in dai cikin ka ya ɗauka to a maka kai kawai abin da ya dame ka kenan a rayuwanka kai ba mutum bane ba har yanzu baka san abin da kake yi ba don haka wato mu yi hankali 'yan uwa musulmi babu wani dalili wanda ya nuna cewa akwai halaccin mutum ya ci dukiyar masu neman takara akan cewa ya ci banza babu wani dalili wanda muka sani in kuma wani ya san wani dalili ya karanto mu to za mu zo mu canza magana da izinin Allah don haka babu wani dalili dalilai karara suna nuna ayoyin Qur'ani sun an gina su akan haramcin cin dukiya ta hanyar da bata dace ba duk wata hanya wadda bata dace ba wadda ba wai kasuwanci bane ba wai aiki bane za ka yi a biya ka ba wani haƙƙin ka bane to duk dukiyar da ba haƙƙin ka ba musulunci ya hana ci wannan aya kada in ka sanya ta gaban ka ta ishe ka don haka abu na gaba ƴan uwa musulmi mu sani cewa mu sani cewa idan muka yi gaskiya tare da Allah to Allah ta'ala zai tausaya mu yi mu rangwami yin gaskiya shine zuciyanka ta zama wankakkar zuciya lokacin da ka yarda cewa larura ta ja ka kaje haƙuri'a to ka kalli wanda za ka jefa ma babu ruwanka da kusancin shi da kai ko wato sabbatun shi ko iya daɗin bakin shi ko watsa dukiyan shi ko almubazzarancin shi babu ruwanka da wato kurin shi da alfaharin shi abinda za ka kalla shin akwai alamomin cewa zai tausaya ma talakawa akwai yiwuwar cewa zai yi abin kwarai ba zancen farti ba ne ba don haka 'yan uwa musulmi mu sani cewa kuma yana cikin abin da malamai masu hikima suka karantar cewa mutum ya shagaltu ka shagaltu da wanda ya ɗaure ka kar ka shagaltu da sarƙar da aka ɗaure ka da ita shagaltu da wanda ya ɗaure ka don yana cikin wauta da rashin tunani mutum an ɗaure shi da kaca sai ta kokowa da shi da kacai ya zama kacai ita yake ma magana ita yake ba haƙuri ita yake lallashi amma mai hankali shine wanda zai shagaltu da wane ne ya ɗaure shi saboda in ka shagaltu da wanda ya ɗaure ka tana yiwa in ka lallashe shi ya zo ya kwance ka amma in dai kacace ita ba za ta tausaya ma ba ta kwanci da kanta don haka matsaloli da talakawa suke kallon kansu a ciki wahalhalu na rayuwa da abubuwa wanda suke fatan su samu canji ciki kasu shagaltu da wani daga cikin wato masu takara cewa wane don girman Allah muna neman arharma muna neman kamar mu kaza ba ruwanka domin ba zai yi ba kakka shagaltu da shi shagaltu da ubangiji wanda yake dora muku su don haka wannan lokacin abin da ya yi dacewa shine musulmin kirki ya yawaita addu'a Allah ka mana mai dama dama don na sha cewa babu wani na kwarai da muke fatan Allah ka mana a Nijar domin ba da shari'a Allah ake shugabanci ake hukunci ba duk inda kuma ba da shari'ar Allah za a hukunci ba zan can na kwarai babu shi sai dai ka nemi mai dama dama wato wani lokaci ina cewa babu na kwarai sai wani yana ganin ina tsallake iyaka ko kuma wani bawan Allah ya kalli ai cikin 'yan takarar na akwai uwayensu akwai danginsu akwai waye to ko da babanka ne sai dai kai haƙuri wannan magana haka take zancen na ƙwarai babu sai dai mai dama-dama muke fatan samu domin mu musulmi a wajenmu kuma a nan ina zance ne a ƙarƙashin musulunci a musulunci ana zancen na ƙwarai to shine wanda zai zo ya yi hukunci da dokokin Allah ka taɓa ganin shi don haka kenan neman wanda yake mai dama-dama wannan sai ka hada da addu'a domin aya Allah ta ce Allah bai canza ma mutane wani abu da suke hwama da shi sai in su sun canza halin da suke sai sun canza da kansu kenan matukar ba mu canza halayenmu ba da ɗabi'unmu da manuhohinmu da kwaɗayinmu muka yayyafa ma wutar kwaɗayinmu ruwa to babu wani zancen canji sai dai ma zancen ƙari don haka wato kowa ya san da cewa abin da yake a kan shi matuƙar shi yana cikin waɗanda suke fatan samun rangwame da sauƙi da tahiyar da mulki wanda yake mai dama-dama a cikin Nijar to ya haɗa da addu'o'i ya roƙi wanda yake kafa mai mulki kai ya roƙi mai mulki don idan kan roƙi wanda wato yake neman mulki ɗan takara kusan mutum talatin zur a wannan 'yan ƙasai ta Nijar duk wanda ka je kan neme shi ba kaɗa kai zai ta yi ba yana ƙwarai ka in ma kace mai da qur'ani ake son ya shara ce burin mu kenan babu wata magana da zaka zo mashi da ita wadda zai ma gardama a lokacin da yake nema babu amma lokacin da ya dare kuma sai yanda Allah ya daka don haka tun yanzu kakka shagaltu da kowa shagaltu da ubangiji yawaita mai da al'amari a wajen mu yawaita addu'o'i lamarin ba na wasa ba ne domin lamarin da zai iya kaiwa ga wata rana a hana musulmi sallah lamarin da zai iya kaiwa wata rana a tsai da addinin musulmi a sanya mai kaidoji da dokoki da kacoci da sarkoki bai kamata ba musulmi su yi wasa da shi saboda haka mu yawaita addu'o'i Allah subhanahu wata'ala shine mai bada mulki kuma shine don Allah dama bai dauki alƙawarin cewa ba zai bada mulki ga mutumin kirki babu inda Allah ya faɗa haka abinda Allah ya faɗi cewa yana bada mulki ga wanda ya ga dama saboda gwaninta shi kuma wani musulmi yana iya tunani to menene hikimar Allah ya ba mulki ya bada mulki ga mutumin banza tunda ya ce ga wanda ya ga dama ana yawan ga mutumin banza ne fajiri ne wato mutumin fasiki Allah kuma ya dauki mulki ya bashi kuma bayan da za to hikima da ke cikin haka domin Allah ya riga dauki alƙawarin sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljannu to in haka ba ta faru ba sai kaka don haka Allah yana da hikima da gwaninta cikin duk abin da ya yi hatta mulki ya ce yana ba da mulkin shi ga wanda ya ga dama kuma wanda Allah ya ba mulki yanzu dabara ta rage gare shi in yana so ya kama wanda yake mallaka ya ninnike su wannan matsalan shi ne shesa wato abinda na faɗi na cewa a shagaltu da wanda ya ɗaure ka a shagaltu da ɗauri kina a shagaltu da ubangiji wanda shi yake wata rana wani malami ya ce ma almajirin shi idan shaidan ya zo yana zayyana ma saban Allah yaya kake yi sai almajirin ya ce ko kowa nake da shi in ta yaƙatar shi ya ce in ya ƙara dawowa fa ya ce kuma in ci gaba da kokowa da shi sai ce mashi to in ya sake dawowa ya ce in ci gaba in ci gaba da ƙoƙarin kokowa sai na kore shi sai ce ai za ka jima kana shan wahala ka sai ce to bari tun da baka gane ba yanzu in ka kama wata hanya kana tahiya sai wani kare ya zaburo wanda yake tsaron wasu dabbobi zai tare ma hanya ya za kai da shi sai ya ce zan yi ƙoƙari wato hama da shi in samu in kore shi sai ce in ka kore shi ya sake dawowa ha ya ce kuma sai in ƙara sai ce ai za ka jima kana shan wuya bari in baka mahita guda nemi mai dabbobin ka ce da Allah ya riƙe ma wannan kara in kai haka shi kenan an gama babu wata wuya shi wanda yake da dabbobin za ka roƙo ka ce kana neman ya kama karan shi don haka karka kama wani kama wanda yake da wani shine Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da kan nemi Allah ta'ala ya maka maganin ga kowa da kowa wato ƙalƙashin damkar Allah yake Allah shine wanda yake yin komi saboda haka bayan haka nan kuma mun tunatar da su kansu waɗanda suka azata karai game da cewa su ji tsoron Allah su sani cewa Allah zai tambaye su akan duk abubuwan da suke aikatawa babu ruwan Allah da kace kai wallahi Allah kalkashin demokarasi ne muke kun san abin bayewa Allah ba ruwan shi da wannan dole sai kama Allah bayani saboda haka dole ka kama jikinka mafi karamci mafi karamci karka cuci al'umma mafi karamci ka yi abin da ke hudda ka alƙawullan da kuke ta yi ma al'umma kowa ya je ko ina wato kuna ta kai da kawo cikin jihohin Nijar ba ku wannan jiha ba ku wannan jiha kuna ta ɗaukar alƙawulla da maganganu masu daɗi kowa yana nuna shi na kirki ne ba a ma taɓa yin na kirki irin shi ba duk wanda ya tsaye sai gadibin daga shi sai puwan kawai saboda wato ƙwarewa da gogewa wajen magana to ku ji tsoron Allah ku sani cewa zan tunatar da ku kai da kawan da kuke yi da kuma alƙawullan da kuke ma mutane masu jawo hankalinsu ba za su je banza ba kar su zama alƙawullan banza Allah ta'ala ya zargi wasu bayan shi ya ce wa minhum daga cikin su man ahadallah akwai waɗanda suka ma Allah alƙawari suka ce la in atana min fadli idan Allah ya ba mu falalan shi lanasaddaqanna suka ce wallahi za mu yi sadaka wa lanakunanna minas salihin kuma wallahi za mu zamo cikin mutanen ƙwarai Allah yake zargin wasu bayan shi ya ce sun ma Allah alƙawalla alƙawalla suka yi suna lokacin ba su da komi suke ta alƙawalla mu durar da Allah ya arzuta mu ya wadata mu muka samu kaza ai za mu yi kaza za mu yi kaza falamma atahum min fadli Allah ya ce a yayin da ya ba su daga cikin falalar tashi bakhilu bihi sai suka yi rowa da shi wata wallau kuma suka juya ma Allah baya wa hum mu'riduna suna masu kau da kai fa aqabahum nifaqan sai Allah ya tura masu munahici a zuciyarsu fi qulubihim a cikin zukatansu ya tabbata suka tabbata munafikai ila yawmi yalqawnahu har da za su haduwa da Allah su munafikai suke bima akhlafullaha Allah ya masa haka ne sakamakon saba ma Allah ma wa'aduhu alƙawarin da suka mai suka yi wa bima kanu yakdhibun kuma dalilin ƙaryar da suka dore yi to kaga kenan hatsari ne mutum ya zo ya ƙarya ya alƙawari ya ce na ɗauki alƙawarin zan yi kaza zan yi kaza ƙarshe da inda Allah ya bashi ya cimma manuhan shi sai ya kiya to kai ma Allah zai tura ma munahici a zuciyanka kuma za ka mutu munahiki don Allah ya kama ka da hujja Allah ya tausaya ma kasar mu ta Nijar ya zaba mamu nagari ba nagari ba sai da sallah
الله أكبر الله